za mu tashi wa kulla zarfin sashi ɗari na ɗari da biyu wa kulla zarfin yanzu bin nasi Jadi nasi nak selalu ada di اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنا جولة الشيء وتشكر روم الأدب شو karantarwa malamin shabrayin yana cewa kullum rukun an uyo bin nasi wattakulan an kubi kulle basi yana daga cikin abin da zai gyara zuciyar mutum ya gyara nasa ya runza ido ya daina ganin aibin mutane aibin mutane lokacin da duk ka tsaya kana binciken aibin mutane ba za ka ga aibin kanka ba saboda haka ka shagaltu da naka kar ka shagaltu da wani tabbalan ka raukana anuhun gabarin su kamar baka san su ba dukkan da ba su da dukkan abarke mai muni ka za ka yi itikadin duk duniya mutanen kirki ne ba zai cuce ka ba idan ka ce duk duniya mutanen banza ne to ka shiga magana saboda ka a runza idonka ka daina ganin mutane ko hausa sun ce laifi tudu ne ko naka wanda ka tattara ne ya waka gano na wani duk kullum annabi ya ce hasibu na maka shaka kabla an to hasaba yi makanka hisabi kamin a yi maka hisabi kullum kai mutum kai safi shi ne da safe in ka maraita kai tunanin yau mai ne kirki sai ka gode wa Allah da ya maka muwafakan kai don ba dabaran ka bane ni ne na muni ka nemi gafaran Allah saboda shaidan ne ya ribace ka amma maza Allah ya ce ma asarra mustaghfirun walau adatu li yawmi sabihina ma ba mai neman gafaran Allah ba za a ci ya dawo ma zunubin ba ko ya yi so saba'in. Shi Allah wanda baya so ka yi ka ce ba ka tuba ba shi ne, amma da za ka yi so dubu ka ce ka tuba so dubu zai gafarta maka. Wannan ke tasaddaqul mali li wajhi al-khahi zur qabra muslimin bila tanahi sannan yana daga cikin ayyukan alkhairi yin sadaka dukiya abin da kake da shi saboda zatin Allah. Duk aiki in ya rasa ikhlasi wato ba a don Allah ba, da shi da gawa da ɗaya ya rasa ruhu. Kamar yadda ka zai jiki in ba ruhi matacce ne, sadaka in ba ikhlasi matacce ne. Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hasinu amwalakum bi zakati. وداوم اللهم بصدقتي واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع idan kuna so ku zauna lafiya ku katanganke zuciyarku ku sa masa katanga da yin zakka sanda lokacin zakka Allah zai kare dukiyanka wannan ya zo a cikin kashful hijabi amma talaka ma shi tijani na nasari akwai wani masu matsayin malamatiya ma'ana malamatiya a zahirin lamarin su za ka ga abin da suke yi sabo ne amma ba ne ne akwai sirri sai aka samu wani wani ya fasu yin gari ya waye sai ya je kasuwa ba kowane shago yake zuwa ba in ya je sai ce mai shagon wannan kayan nawa ne ce kaza ne sai ce kai wannan bai yi mun ba ko mun da baya can ya juya zai ɗauko na baya sai ya tashi ɗaya sa a jaka sai ya gaba kuma wani ne haka yake bi shaguna shaguna in ya zo sai ya sadaka da su ba san ala kulli halin mai fikihu zai darasa ta wasarin wasarin a tufa da wa ainihin shi kuma bawan Allah in na Allah ne zai sata to kuma na Allah ne to sai aka samu wani bawan Allah faƙihi na malamin fikihu sai ya bi shi ina ganin girmansa sai je ga ya ɗauko irin waɗannan kayan sai zo ya sadaka da su hankalin sai tashi sai zo ce akan mukalla na da tambaya ce mai tambayan ka tambaya ta shi ne na ga kamar abin da aka yi bai dace ba ce mai kenan na yi na ga an je shagunan mutane ya ɗauki kayan wannan ya ɗauki kayan wannan ce to fatan aka gani to da aka gama ya aka yi da su sai ce sadaka aka yi ya ce to ka ci sa'a ba ka yi inkari na ba ne ka yi ladabi gare ni waɗannan mutane Allah ya zuba musu kirki mutanen kirki amma Allah ya ce dan ya ribace su ba su zaka sai Allah wai wakala mu waje mu dinga ɗaukan zakan muna bayarwa Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tutahhir shine Allah yake ce ku sama dukiyar ku katanga da zakka ku yi ma marara lafiyan magani da sadaka ku fuskanci kun bambana in ya cika duniya da yin addu'a da kankan da kai idan bala'i ya cika duniya to ku ɗauki makamin ku shi ne addu'a wannan ya kamata a lura duk tsananin bala'i addu'a ya fi ƙarfin shi duk tsananin maziba addu'a ya fi ƙarfin shi to wani irin rayuwa ne ya same mu yanzu labarin bala'i aka yi bai zo ba aka ce ku gudu ku je wajen Allah sai aka ce ku gudu ku bar Allah fafiyar ruhu ila Allah ba fafiyar ruhu lillahi ba ku gudu ku je wurin Allah a masallatai a zikirori addu'o'i a mai sadaka da sauransu mu kuma sai aka ce wai mu gudu mu bar zuwa masallaci a kori masu karatun Qur'ani kan bayro sai kama su a daina zama ana karatun Qur'ani numfashi zai jawo wanda ai tsokanin Allah ne ba wallahi tsokanin Allah ne a shin waye kawo sun to a guje mutu dai ya kawo aka ce ba ko yake da maganin mutuwa a akwai mai maganin da zai shakar ya mutu idza jaa ajaluhu la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqimuna sai kace za ka gudu idan mutuwa ya zo daukar shugaban kasa soja na amfani bindiga na amfani tsaro na amfani idan ruwan mala'ika da tsaro sauraka gaskiyar magana fahimci gaskiya addu'a shi ne magani ba rashin addu'a ne magani karatun ƙur'ani shi ne magani ba rashin karatun ƙur'ani ne magani komawa ga Allah shi ne magani ba barin Allah ba Imam Kabari da su Manzala Sallallahu Alaihi ya ce yin sadaka ma tana toshe kofa saba'in na mummunan aiki sadaka in kai za ta toshe maka ƙoba mummunan sabar abin mamaki malaman da suke ta kawo hujjoji cewa ya halatta a yi wannan ya halatta a yi wannan akwai illoli da yawa ba shin ka tare mutum baka ba shi abinci ba shari'a ce hadisi ga nan karara na manzon Allah mace ce ta kama kyanwa ta kulle ta ɗaki ba ta ciyar da ita ba ta shayar da ita ba har ta mace Allah ya ce a sata azaba kyanwa kyanwa ba mutum saboda dai lahiya an amalha wala da na hata kullu na mushashin a abin da ya jawo aka azabtar da ita ba ta ciyar da kyanwan nan ba ba ta bata ta je ta samu kwari ta ci ba to ka ce a zauna a gida a mutu don tsoron mutuwa. Na biyu, mace ce karuwa ba ta da aikin kawai sai zina. kishi ya kama ta a daji ta rasa yadda za ta yi a duniya sai ta samu rijiya yadda ta ji kishin nan karaya kamar za ta mutu da yake ita ɗan adam ne ta yi dabara ta ɗebo ruwa ta sha halin haka da take ciki sai ga kare a wajen yana zanzara hanci kishi ya damu karen kamar zai mutu ta ce kai yadda nake ji a zuciya na kishin nan na ga alamar kare da na yi ta kunce kafar takalminta ta ɗaure da gyalanta ta sa a cikin rijiyar ta kan fado ruwa ta karkata ma kare ya sha Allah ya ce duk ruwan kamar ya ce mana an ya ce mana ya kamata a lura ina mamaki a yi taba mutane wai ga hujjoji ga hujjoji wai an yi tabo na mana annabi to kamar haka yi ko an tabo ne a ba tabo haka yi ba an tabo ne Bilal ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya Bilal mut fakiran wala ta musgari in zai maka dadi ba dai da dadi bane ka mutu fakiri yanzu ka mutu gani yace ya zai haka ya Rasulullah yace wai ba wai abinda aka azurta ka karka koyi abinda aka roƙi ka bayar karka hana ya zan zama ka zai ce kuwa za ka shi ne duk in ko baka ya gaba masaukinka annaru To, wannan kenan ya kamata a gani. Manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa lahira da kake gani masu wadata sun ka suka shiga shi. Wani mutum har ya tara dukiya na haram, ya ciyar da shi a haram Allah zai ce in abu bihi ila na wannan ya tara dukiya na haram ya ciyar da shi a cikin halal amma haram ya tara Allah ya ce a kai wuta wani ya tara dukiya na halal ya ce da shi a cikin haram Allah ya ce duk wuta wanda ya tara dukiya na halal ya ce da shi don halal to shi ma akwai magana sai a ce ki ku haza wasa duku ku sai da shi ku tambaye shi kila ya tura ta wani abu na wadata cikin abin da muka mallaka wato bai bada zakka ba ke sai haka samu ya bada to a duba sallar da bai ta wayar ba saboda ka san mai kuɗi sallar shi ba irin da talaka ba ne Allah wa kuma Allah wa kuma a alola ba a ruku ba a sujada ba a kaukan da kai duk in ya samu ya daidai ya ce ya bari nan zanta ya na haji duk ya gama sai Allah ya ce to ka tara kuɗin halal ka ce da shi halal baka tura ta komai ba ka zo da shi to ka yi fahari baka yi fahari ba yan uwanka ba baka yi riga ta ce ka yi kowa kana takama ba ba ka yi sake wajen sada zumunci ba shin ka ba da haƙƙin makota da miskinai duk sai an yi mutum wannan tun ya gama sai Allah ya ce to kawo godiya ne yamma da dai ba hadi ko shi ko a kulli nimatin wa kulli shirbatin ka ci ba wahala ka sha mai sanyi lokacin da mutane suke neman ruwa ba su da kuɗin sai ka ci mai daɗi kai har Allah ba zai wuce ba ina tambaya ya ya ya ya ya har mu ce ce wato Allah da na sani na zama fakiri ya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ashabu sufa waɗanda suke zama da manzo Allah fakirai su mutum saba'in da suke zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake ce masabu sufa suka zama dukkan su fakirai ne ba su da komai to idan ana maganar sadaka sai hankalin su ya tashi sadaka zakka sai suka tada wani mutum suka ce aje a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlil dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada suna sallah muna sallah suna azumi muna azumi ba mu samu komai ba Mazana ya ce, To, ka ce, ina gaida fagirai, idan mai kudi ya yi sadaka su ka ce, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, duk abin da ya samu sun samu, suka ce, Ma dalla, ma dalla. So gama masu kudin ma sai suka ji so gama. Sai so gama ranar lafi, ba abin da ka ba mu ma kun je, kai zalika wani lahi yuti mai ja. Amma ka gaya masu, ba zai ishe su ranar kiyama cikin su za a tare ni ma ni ne limamin bakirai a lahira wani ka ce ya saboda ka karka ga Allah bai baka baka ce mai maka komai ba nawa ka sayi lafiya nawa ka sayi iska nawa ka sayi kaza sauran kofar gidanka a buɗe ka kwana ba kawai mutum da baka da kofar yawwa in ko kai kuɗi yanzu nan hankali sai ka ga ido ma dogon katanga karaguna a sama da sauransu ala kulli hali dai abin da ake so ka gode wa Allah ba wai wadatan ba da yana da kyau ba da haƙƙi bai ba ka wadatan ba gode mishi misalin ka neme su ya sauki ranar kiyama sun kabra musulmi ka ziyarci kabarin musulmai bila tanayi ba hani da manzo Allah ce kuntu nahaytukum an ziyaratul quburi fa zuruha da na hane ku ku ziyarci kabari ku ziyarce ta domin shi yana tunatar da ku lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fita da ƙarshen dare yakan je baki ya ce assalamu alaikum dara qawlul mu'minin wa atahum wa tu'adun mutanen mu'minai aminci tabbata gare ku abin da ake muku alƙawari ya zo muku mu ma ga muna insha Allah ga muna kusa da ku haka nan annabi yake yi wata rana sai na Umar zai wuce a kabarin Madina sai fuskance su da fuska ya ce assalamu alaikum ya ahlul qubur ya sai na Umar mutanen kamar yadda mun ce tabbata gare ku yakin Allah wala na ku Allah ya gafarta mana da ku antum salafuna ku kuka wuce mu wani hannu bil asari muna nan muna tare tafi bayan ku sai kuma yace kuma ga labarun da yake wajen mu wanda muke so mu ba ku abin da kuka rabe magada suna kuka bari mana magada sun raba ɗakunan da kuka bari mutane sun rauna matan ku da kuka mutu kuka bari mun aure labarun mu kenan sai ya ji sauti daga kabari ya ce assalamu alaika ya amiral mu'minin kabari din baki yake ga masa mu ko muna gaya maka labarin da yake mai rujin mu ma an faqanahu faqad rabihnahu wa ma kallabnahu faqad hasirnahu labarin da muke so mu baka abun nan muka yi saboda Allah mun karbi ladan abun nan muka bashi a baya asara ya zama gare mu wannan kenan la tahlifanna إلا إذا قيدت على المشيئة متى خلفت karka yadda ka yi rantsuwa sai ka yi kaidi da mashi'a wala ta kulan da shan ne ba idan zai ga gadan illa an yi sha Allah bai kamata musulmi ya daga wallahi billahi billahi alladhi la ilaha illa huwa an karan sai ma ka ce insha Allah idan ka ce insha Allah wannan ko Allah bai baka damar kai ba rantsuwa bai haukan ka ba in kai kuma alhamdulillah har malamai sun gawa a fikin kamar ka ce wallahi ba zan yi kaza ba za ka ce insha Allah sai an shawa sai zo ba ba sai ka ce insha Allah wani babu da yi to amma ka ce wallahi ba zan yi kaza can an yi man sai ka tuna ka a abin da gobe sai ka ce insha Allah ba ta da amfani lokaci saboda yawwa to kar ka yi rantsuwa sai ka kaidi da mashiya mata halarta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shi ne rukun adabi ce kadin ta hannu nasihatul iwani dama can farko ya ce nasihatul bini da rasuwani nasihar yan wana ta kare ana sai tsari akan takaituwa misalin ahalin ani misalin mutanen yanzu din masu son takaitawa fi ami isnaini wa arba'ina na yi wannan tarihi a cikin shekara ɗari uku da arba'in da biyu shine ba da salatumi ake fi ami isnani a shekara biyu da arba'in bayan ɗari uku wato shekara ɗari uku da arba'in da biyu hijiran annabi shi ne lokacin sana ya kai shi shekara hijira dubu da ɗari uku da ashirin ne to ya kuma tarihin hijira shekara ɗari uku da arba'in da biyu kaga shekara ashirin da ɗaya kenan zai faɗa nan gaba ba sammaitu na nazma na ambaci wannan tsari da ruhil adabi adab shi ne akan ce ilimi to ilimi in ba ladabi bai da ruhi gawa ne idan iliminka zama lam yudrika ilmu khayru khayru min an law kan jahilta idan ilimi bai koya maka alheri ba ko maka zama jahil وإن ألقاك فهمك في محاول فليتك ثم ليتك ما فهمت إن فهمت كيف فكراني كيف كيف wato shi ilimi fiyo wato tsarka ne amma kamar yadda ruwan sama kowa ya san ruwan daɗi ne ko to in ya zo kasa in ka ga ya zama ja me yasa in ka ga ya zama baki me yasa in ka ga ya zama garɗi me yasa in ya zama ruwan gishiri me yasa to ilimi tsarka ne inda ya zo ya zo ba nan ne abin yake lalacewa idan ya shiga ya sauka a jar ƙasa sai zama ja in ya sauka a bakin ƙasa sai zama baki in ya sauka a kanwa sai zama kanwa in ya sauka a gishiri sai zama gishiri shi yasa ake so ka gyara zuciyanka don ilimi ya yi amfani domin ilimi bai amfani ya yanzu shi dan ba malami ba ilimin shi amfani shi mala'iku ya karanta amma mai ja mashi ana khairun minhu ni na fi shi tunanin shi kaga hasada ko idan ilimin ka yasa kana ganin na ji wani ka zama shidan idan ilimin ka ya tura ka a hasada ka zama shidan in ilimin ka yana ganin ni na cancanta a yi mun kaza to kana yi da Allah ke ai Allah yadda ya ga dama wani yana da ilimin sai Allah ya boye shi ba mai amfana da shi ya iya ko wani yana da shi Allah bai ba shi bakin da zai isa mutane ba ya kaji a sai ka ce Allah bai daidai ba wani kuma bai da ilimin yin buɗe bakin kajin bai bai haka Allah ya yi shi to tabbitun da kace kike ganin cewa ana so kana so a ɗauke ka daga inda Allah ya aje ka zuwa wani ka zama katon jahili ka zama katon jahili yadda da inda Allah ya aje ka. Man kana man man man man talaba al-qubur fa huwa abdu zuhuri wa man alaha al-qaba fa huwa qabr sabal khalai. Malamai ba su su ban shi suka ce duk wanda ya nemi a san shi ya zama bawan san neman san ba bawan Allah ba. Duk wanda ya nemi a kowa shi ya nemi ya ya zama bayan bawan koya ba bawan Allah ba. Wanda ya yi da abin da Allah zai yi shi to shi ne bawan Allah. sai ne ba wani sai daga duk wani rijima da mutum yake yi ni ne wani ni ne wani ina Allah ba a masha Allah ba a masha a cikin na fatan suran biya da yake yi nuna mana irin wannan adam manzala ya ce man tawaba alama duk wanda ya tawadu sai Allah ya dauka duk wanda ya ce ba ni ne ba sai Allah ya bai da shi ne duk wanda ya ce ni ne shi Allah ya sauke shi sai zo kawo misali zahiri yace idan aka yi ruwan shuka ka je gona sai kuka je da iri wannan ya je da iri wannan ya je da iri wannan ya je da iri sai har karani sai ya sa dawa sai ya dade da kamansa wannan kuma ce duk da ruwa ya yi yawa bari mu watsa kawai duk za su to to amma wanda zai kai wanne zai gani saboda ya yi gangan da gani shi ko na saman nan ko ya kuro ko aka yi ruwa mai zafi zai mutu sai ce to ga duba misali me yasa abin da za a yi a duniyar nan sai a ce bismillahir rahmanir bismillahir rahmanir rahim to da Allah ya tara ilimin duniya duka sai mai da su guda tara shine a taura shine mijina shine zabura da ya tara su duka sai tura alƙur'ani da ya tara alƙur'ani ya tura a fatiha da ya tara a fatiha ya tura a bismillahir rahmanir rahim da ya tara bismillah ya sa a duba da ba nan ta ce alhamdulillah ya tafi ne rabbil alamin sallah ar-rahman zakka ar-rahim azul malik wa bidin hajji iyaka na abu da shari'a iyaka na sayin hakika idan sura da mutaqima addu'a sura da dina amta alaihi kissa da wa'adu da mulki guda tare kenan Allah ya tara su a fatiha ya tara su a bismillah mai harafi sha tara ya tara su a ibon ba duk abin da za a fara sai a ce bi kana ma kana ba bi ya ko ma ya ko ya ce ala tara ila qudatil bali ila ma tawala arfa ba ka ganin dubban ba da bai kona kan shi a sama ba sai Allah ya dauka tashi za ka yi karatu bismillah ba kuwa za an karɓar kallawa bismillah malam bismillah malam bismillah ina mamaki mutum ce na son girma wai dole a sai shi kana yi da Allah ne ba Na'am, tammatu zan nazma, na ambaci wannan tsari da ruhil adam, ruhil adam. Duk wanda ya rasa wannan ilimi shi banya. Wa mun shida, mai waka, lima hawa saboda abin da shi wanda littafi ya tara da hikimomi ga adam. Tukar ku zarge ni, ji shi Ibrahim, ya yi tawali'u, kaga tawali'u ne nan. Wali bane ihda wa ishirin da sana ma'ajarata. hanzari zai tabbata ayi madan shekara ashirin da daya hanzari makabulatun na zan karba musu hasana kyakkyawa wato yana faɗin maka cewa ya yi wannan tare yana ɗan shekara ashirin da ɗaya saboda ka in ka ga aiki to ya rufe ka in ka ga wani abu ƙarancin shekaru ne in ka ga wani abu wai a faɗin shekarun ilimi fa bizan nazma Allah ina roƙon ka amfanar da wannan tsari jami'ar musulmi dukkan musulmi ya rabbana ya ubangiji mu da alfarma khairul mursalin da biyayyan manzon waj'alhu ka mai da wannan littafi na shi khalisan tsantsarka bi wace karkari don zatin ka mai girma ya rabbi ya ubangiji ya latif ya rahman ya rahim to kauni sagiran zamowa na karamin yaro fi biladil ajami a garuruwan baƙaƙen fata la yi garura ga kare rurruɗe ka ka ce ya aka yi na samu wannan tsari biyu ga azin falalan Allah ne. Allah bai hatas Allah yana keɓantan man yuridu wanda yake so bi falin na falala ni ma yake mance ni da falalansa ne. Wallahu Allah zul falil azim ma wajin falala ne mai girma razi da dadadi. Kar kala bi hadal majalil amjadi khadimun ahal maliki Ahmad. wanda yake magana a wannan manya wata mafi girma hadimi ne na ɗaha. Annabi Muhammad Shibrahim ce, Ni halima, kar haliman a kawo mu an ni halimu to halimin ɗaha yake wannan magana. Almaliki wa maliki a hamalu mai bin tabarkin shehu a matujani. Falai sai ki zubo zamanin jirgin balalatin da ta wasu zulfani. Zama wani mai bakin fata, ba zai sa na samu kasafin balidanci irin na saurayi ba bakin fata in Allah ya da shi sai su balarina da mummunan fahimta ya rabbi ya ubangiji ya rabbi ya ubangiji bi jahil hali da alfarman mai shirarwa annabi ka kunna anna ka kuffa anna ka kame ga barin kulle sharri ali dukkan sharri mai gaba munna alaina kai mana baiwa bi kamalil irfan da cikin sanin Allah kullum marhumin da duk abin da muke kauna da khairi Allah da mafifi da mafificin ƴaƴan adana fasarhu bana Allah na suturci ayyun da sitrikan jamil da sitranka mai kyau wa qahar ajin wana ka rinjaye abokin gaban mu bin aharika da rinjayen ka anjali ne mai girma alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah alladhi kana aula wanda ya tubanta mana tasirin nazmi sawajewan tsari na وهو ما دل لإما ولا ثم صلاة سنة زيرا مع تسليم السلام كان نبيك جيشوا على النبي المصطفى النبي زعم في خير الأنام في ذلك عليه وصلاة النية تبدا أكاسا والآل الآن عليه وصابر صابي أبرار متعلق فيما بعد بالكفاء كل صفا كل من مجد كل من أولياء ربنا لسنة الله alhamdulillah wannan shi ne rukun adabi wanda ana ya bamu dama muka yi abin nan sai kun shawara kuma wani ne za a sa gaba ko kuma wannan ya ishe mu sai mu tsaya to abinda yake so in jawo hankalin mutane shi ne babu wani abin da mutum zai yi a rayuwarsa fiye da ilimi ilimi shi ne duk wani rigima duk wani hayaniya da mutum zai yi tafiya ka nemi ilimi duk ka nemi ilimi ka yi aiki da shi Allahumma shafi shafi islam ya yi wani malitafi ya ce tafsiratul anami fi annal ilma huwa al-ibara fahimtar da talibai cewa ilimi ba shi ne a gaba huwa al-imam ko huwa al-amam shi ne gaba sau da ka yana ganin littafi na gaba wanda za mu nemo kenan mai maganar ilimin tafsiratul anami bi annal ilmu huwa al-imam kaji hanyoyin da ake samun ilimi hanyoyin da ilimin zai amfana hanyoyin da ilimin zai nuna maka takawa in kana so ka same shi ma ya za ka yi a gani wannan abin da za mu ga wannan ruhul adab din saboda mutane ana karanta dariƙa ana ana ta baragada ko da'awa ya yi yawa mutum ya kai kanshi inda bai kai ba mutum yana ganin sai ya fito ya ce na ga kaza na ga kaza sannan zai zama dariƙa ko kuma ya yi mafarki ya ga annabi ko ko ai shi mai kaza ne mai kaza ne ko ko fito mutane kana ce mutane ai ni kullum sai na yi salati dubu wai tambaye ka wai tambaye ka sai kai salati dubu ka san wanda wani yake yi ai baka kai da shi bayan ya ce muridi na wata hudu na muridi muridi wa aina muridi mutane sai magana su ce wai muridi ba to waye ma muridi na sai shi ba a wani misala na sai ce fa inda muridi a awazu min ibridi lahaba muridi na wanda yake nawa to ya fi can sai bauta yace abin da nake so da ku wane ne yake ma annabi salati dubu talatin kullum arabi kenan cikin muridi yace mutane na wanda yake na wanda yake so zaman nawa a allan abin da za ku yi koya annabi salatin fati dubu talatin kai kana yin dubu biyar sai ka fara dagawa da kaga wata ɗan haske haka ko ɗan bitul hanyar da ce ai na ga annabi suna kan a daina wasa mutanen duniya ba su wasa suna neman duniyar su ba sa bacci in suna kulle siyasar su to kai kana neman Allah ne zaka bace aljanna kake nema ba a cikin maganar shi ba yake cewa kai makan kai sani ka ɗauko manomi idan ya shiga gona wata nawa yake wahala idan aka ce ai kafin shidan ai ya fara ai ba mai sauka bane an fara kai dai an fara cikin jiki ko yayi wata shi ne dai kafin ya kawo kayan gida sai ai wata ɗaya da rabi wata tara yana wata tara don ya ji daɗin wata uku ka ɓata lokacin ka kai wata tara don ka ji daɗin wata uku to ya ba za ka ɓata rayuwar ku don ka ji daɗin lahira wanda ba ya da ƙarfi ba yana ganin shi asibiti sai Ibrahim. Ranar da zai bar duniya. Jikan zai na ba shi magani. Sai ki karɓa sai da ya gama ya ce Hassan lokacin da kake bani magani na ina zikirori na ne. Kar ka bani ruwan isha ya sanya ya mani zafin zikin. Yau Allah ka dora maka bai ce kai ka huta ya ce in kana cikin rayuwa ka cire maganar hutu a rayuwa ba a yana hutu a rai zai amma in kana da rai cire kanka a cikin rayuwa hutu ba huwa ce maka zaɓi ka huta sai ba hutu annabi ya huta zaman da ya a shekara goma sha uku a makka yana annabi wani hutu ya samu da ya zo madina an bashi ya huta kawai haka kawai don kana son annabi zai barka ka huta an ce kana sanin sai barka huta ba za a baka bala'i ba ba za a baka yunwa ba ba za a hana ka sallar juma'a ba Suna ka ala basiratin gode wa Allah gode wa Allah Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mu gabatan mu Allah ya ga shahadan mu insha Allah mutukan da mun da hali na mu ci gaba da rayuwa ta guri juma'a juma'a amma da za mu duba duba littafin da ya gana shi da masa amma kar mutum da ga zuwa waye je kulli har ka ɗauka ka samu guda ɗaya ka rike a cikin rukun adabin nan ka samu guda ɗaya ka rike ya ishe ka amfani ba ku kana tsaro ka ji ai na ji karatu ya mun daɗi me ka ɗauka a ciki dan ba mu da dansa Allah ya warwar kafa shi a ɗaya ya da nan ka kada da